الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي أشرن له دقوة الربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin turawa muna darasi na ashirin da biyu a cikin wannan karatu namu na muktasar zadul ma'ad na shekul islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama um, ina ba da haƙuri sashin da ya wuce mu samu kai karatu ba mun yi niyyar za a yi karatun shi yasa ba mu ma sanar cewa ba za a yi ba amma muka gamu da matsalar abin hawa a hanya mun taho da dukkan niyyar za a yi don amma abin hawan bai ba mu dama ba da ikon Allah muka ƙariso. so so muna fatan yan uwa za su yafuwa insha Allah wala afu inda kiramin nasi ma'mulu um muna fasalin da yake magana akan shiryar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan qiyamul layli sallar dare yau za mu kammala za mu shiga magana akan shiryar manzon Allah dangane da sallar walaha to amma a ƙarshe ina jin za ku iya tunawa mun tsaya ne daidai faɗinsa sa وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه كما قال بعض السلف أنزل القرآن ليؤمل به فاتخذوا تلاوته عملا قال شعبة حدثنا أبو حمزة قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ, لأن أقرأ, لأن أقرأ, لأن أقرأ سورة واحدة أحب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعله فإن كنت فائلا لا بد فقرأ قراءة قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك هو تسمع أذنيك ويعيه قلب يعيه قلبك فقال إبراهيم أرى القمة على عبد الله فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن وقال عبد الله لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنشروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت لي يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود والله إني فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة ويجهر تارة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل آه، قبل أي وجه توجهت به فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ما لهيك cewa abinda aka rawaito mana na shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yurattilu surata hatta takuna atwala min atwala minha dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo yana karanta sura bitartil a hankali a hankali a nitsi warattilil qur'ana tartila Ali bin Abi Talib yace a karanta shi da tajwidi kenan a karanta shi da ka'idojinsa kada a rinka karanta Qur'ani wurwurwurwurwur ba tare da nutsuwa ba to annabi yana karanta sura ya tsawai wato sura ce in ya karanta ta sai ta fi yar uwarta ko sai ta fi wacce ta fi ta tsawo tsawo misali yanzu da suratu al-munafiqun da da suratu al-ahqaf wacce ta fi tsawo ahqaf ta fi tsawo to ɗabi'ar manzon Allah sallallahu a karatunsa yakan zo yayi ta yana karanta sura kamar yanzu suratul munafiqun din nan zai zo ya rinka yi mata wani irin karatun da sai ta fi suratul ahqaf tsawo shine yurattilu surata hatta takuna atwala min atwala minha yana karanta sura kaga karatu yake mata kenan dalla dalla filla filla a cikin natsuwa a hankali ya ja maddoji ya tsaya wurin tsayawa ya tashi wurin tashi wala uzu rabbil falaki ko kula uzu rabbin nasi sai ya karanta su su yi tsawo su yi tsawo su fi alam na sharh tsawo su fi alƙari a tsawo saboda yana yi a hankali karka so ka ji karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma da an yi rikodin wallahi tallahi kai matuƙa an rufe ƙofa kenan duk wani mai karatu ya bi wannan tsarin Allahu akbar to wannan ana nuna mana yana da kyau wani lokacin in mutum ya zo yin karatu ya rinka yi irin wannan tsarin kamar yadda annabi yake yi kuma yana karatun ne wato da khushu'i da tadabbur da bibiyar me ake faɗa shine malai yake ce mana dama abinda ake nufi da alqur'ani tadabburuhu wa tafahhumuhu wal amal bihi manufar karanta alqur'ani kai tadabbur me tadabbur kana karanta shi kana bibiya kana tuno ma'anan ba wai kawai in ta karanta saboda an ce in karanta Qur'ani ba shine at-tadabbur ya'yan uwana duk wanda yake so ya karanta Qur'ani Allah ya bashi lada to ya rinka tilasta wa kansa yana yi yana tadabburi yana bibiyar me ake faɗa kaga wannan ya nuna mana wajibi ne mu je makaranta mu iya larabci mu san me Allah yake faɗa a cikin littafinsa baka makara ba dukkanmu nan kaga ba turawa bane ko amma muna zuwa mu je jami'a ana mana lacca da turanci ko hausa ɗaya ba za a mana ba kuma mu gane mu rubuta jaraba har mu je mu research kuma mu ci jaraba haka ne kenan kaga muna fahimtar me ake faɗa muna jin labarai da turanci muna jin CNN muna jin ina ne muna jin ina ne duk da turanci ake yi wannan yaren bako ne a gare mu ba mu san shi ba da cewa akai mu koye shi muka matsantawa kanmu muka ga yana da muhimmanci muka koye shi ko to me yasa ba za mu koyi larabci ba don Allah 'yan uwana mu yi wa kanmu adalci mu taimaki kanmu yanzu har faransanci ma an kawo mana shi da yawa cikin makarantu an ce yanzu a duniya ai turanci faransanci ake to yanzu yaranmu da yawa wasu sun iya french saboda yana da muhimmanci amma da suka zo sai suka kansile larabci kuma suka sa biro suka kansile shi saboda bai da muhimmanci amma kai musulmi yaren larabci yana da muhimmanci a gare ka don ku shine lugatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lugatul qur'an kuma dai shine lugar yan aljanna ba idan an je aljanna ko in ka je kabari da me za a tambaye ka da larabci za a tambaye ka so mu koyi larabci ko ba dan komai ba ma ko dan mu rinka gane me Allah yake gaya mana a cikin alkur'ani faɗan da Allah yake mana mu rinka ji yanzu mutum ya bukon ya gama zuwa ke je kwas a can ya je wancan ya je wancan dan me dan ya dada inganta iliminsa da karatunsa amma muna zaune yau ba mu iya qur'ani ba ba mu san shi ba ko mun iya karanta shi ba mu san me muke faɗa ba da yawa majority masu hadu ce Qur'ani ma ba san me suke faɗa ba akwai dai kokarin hadda kan Allah saka da alheri amma meye ma'anar da Qur'ani yake dauke da shi Allah ba zai kama ka ba dan baka haddace shi ba amma ba zai kama ka ba zai kama ka dan baka fahimci me ya faɗa ba da rashin gane me yake faɗa din ka je ka aikata kuskure shine zai shigar da kai wuta sai a rinka shiga courses in an yi tafiyar ta yi nisa a rinka bude courses na arabiya koyan lugal arabiya ana budewa amma ba a shiga saboda ba a samun kuɗi da shi ba a shiga akwai makarantu weekend basis ana yi ka je ka koyi larabci wani yana dagiya ya je koyi larabci saboda yana zuwa ƙasar larabawa business dan wannan yake so ya koyi larabci amma ba wai don ya gane hadisin annabi ko ya gane maganar Allah ba to kuma kowa ne yake zuwa je makaranta ya je gurin wa'azi in ka kwatanta yawan mu da yawan waɗanda suke zuwa wa'azi yaya ka gani amma kowa yana iya zuwa gida ya bude Qur'ani me amfanin ka bude Qur'anin kana karanta shi baka san me ake faɗa ba sai dai Allah ya baka ladan tilawa ladan ka karanta Qur'ani amma ba zai baka ladan ka fahimci me yake faɗa ba kuma wataƙila wani zai fi ka gane shi saboda yana jin larabci so wannan abin da ibn qayyim yake faɗa abin da ake nufi da karanta qur'ani ku ji tadabburuhu wa tafahumuhu da fahimtarsa ya ilahi alamin ya za kai ka fahimci qur'ani baka iya larabci ba da za ka fahimta kuma ba ka zuwa makaranta baka zuwa baka ma shirya ba yanzu mutum zaka miloniya ne ya samu wani wanda ya iya turanci sai ware masa lokaci a gida a sati so biyu yana koya masa saboda ya iya magana da turanci amma ba zai iya warewa a wata ɗaya wani malami ya zo ya rinka koya mai larabci ba alƙalli idan ya je masallaci ana sallah ya ji abin da liman yake faɗa ana sallar magariba ana sallar isha'i ana isar muku da sakon Allah ne a kunnuwanku amma ba kwa ji shekarar ka wajen talatin kana zuwa juma'a kullun limamin ku yana hudubar juma'a da larabci amma ba ka jin abin da yake gaya ma duk sati za ka tafi ka je a gaya ma sakon da za ka samu kusanci da Allah amma ba ka ji yanzu wannan ba aibu ba ne yanzu wannan ba ci baya ba ne yanzu musulmi da haka muke ganin za mu ci gaba sai dai mu zo mu yi ta yaɗa yaren wasu mu taimaki yaren wasu mu faɗa da namu to wallahi an gama da mu wallahi sun yi shiri a kanku kuma sun ci nasara wallahi ku farka ku mutunta makarantunku na islamiyya da arabiya makarantunku ku mutunta su yanzu muna da makarantun gwamnati na arabiya islamiyya arabiya yawanci yanzu yara ba sa shiga kowa yanzu yana neman science ne kawai muna da haya islam sun mutu ga makarantu a irin kano ku tuba duk manya-manya alkalai da kuka sani a ƙasan za ku ji ko dai ku ji ya yi sas ko ya yi kaza sas yau mutum nawa suke tura yayansu sas akwai wata makaranta kulliya yaranmu nawa suka san makarantar kulliya akwai makarantar arabic gwale yara nawa suka santa wani alaji yake ɗaukan ɗansu ya kai shi a mota ya ajiye shi ya shiga gwale laifinsu gaba ɗaya saboda addini ake koyawa da larabci shi yasa aka ƙaurace su sai ƴaƴan talakawa ƴaƴan wanda ba su da shi sai kuma wani wanda yake da ɗan fahimta ya je tura ɗansa gyaran da ake wa sauran makarantu da miliyoyin kuɗin da ake kashewa makarantun da suke koyar da boko ba a kashe waɗannan makarantun ku je kuma ku gani saboda ku kanku wato ba ku ankara ba a gigice kuke ba kuma yi tunanin haka ɗin ba ga sunan dai makarantun amma nema ake a kashe su insha Allah sai dai abin da Allah yi ba mu makara ba mu gyara ginin yana nan har yanzu manya-manyan alƙalai a ƙasar nan da manya-manyan malamai za ku ji ana gaya ko a hoto ko na ba za a ce muku ai sun yi SAS ashe tana da amfani to ba kwa so ku samu irin waɗannan manyan manyan malaman ne a yanzu kowa ya ɗauki ɗansa ya tura shi boko zai karanta kuma kana da awar sunna kana da awar musulunci ko zakka ma ba za ka zare wani cikin yayanka guda biyar shida ka ce wannan je karanta islamic studies ba je kai makarantar nan koyo larabci Allah akalli ka samu sadaqatu jariya kowa duk wanda ya ɗebi ɗansa kawai sai danna shi ya boko saboda ya samu kuɗi ku tsaya ku yi tunani fa mazan ku da matan ku ko zakka ina da 'ya'ya biyar shida wancan boko yake wancan zai yi kaza wancan engineering wancan mathematics wancan accounting wancan kaza to ina na alqur'ani ina na hadisi dan Allah a cikin arzikin da ubangiji ya maka ko zakka ko na kunya ba za ka ware ka barwa Allah ba to musibar da mace take damun ma shine yanzu su kansu masu da'awar masu karantar da addinin wato ba su sha'awar ƴaƴan nasu masu zo su karatun addinin sai ka ga mutum ya tashi addini yake karantawa shi ya shahara da shi shi abin amma ɗansa ya sa shi a wani layi na daban ba wai ma fa ya haɗa biyu ba a'a kar ka bi wannan hanyar so ake tashi shi ma ya samu kaza wancan abin da ake mafarkinsa mutum dubu kaza sun karanta ba samu abin da ake neman ba ba mu da wanda muka yi training za su karanta za su yi alƙalanci na musulunci ba mu da shi ba mu da yaran da muka yi training din su za su rinka mana limanci a cikin unguwanninmu da masallatanmu na juma'a da muke ginawa nan da shekara ashirin suwa kuka tanada za su zama limaman ku a masallaci ko waɗannan limaman tabbata za su yi ba za su mutu ba ne idan suka mutu waye zai gaje su a cikin yayanku ko kuna tsammanin Allah zai yi muku ruwan 'yan islamic studies da arabic ne daga sama to ba ku tura 'yan su karanta ba islamic studies din da ake yin ta dole da compulsory ne a secondary an kashe so dan musulmi zai zo ya gama da zaɓi islamic studies wanda ya zaɓi entrepreneurship wanda ya zaɓi civic education da zai shiga jami'ar bai da shi so nan da ‘yan shekaru kaza analysis ɗin da ya nuna za a waye gari a rasa ɗalibai a faculty ko a department na islamic studies ko arabic wallahi za a zo lokacin da za a rasa ɗaliban tunda an kashe makarantun ha islam ɗin an kuma kashe makarantun arabic ɗin sannan yaran da suke makarantun boko islamic studies ɗin da ake yi da compulsory ce an ce ba dole bane kuma yaran ana nuna musu civic education ya fi islamic studies amfani da ka ba sa ɗauka ko a wayar da ne ko ne duk ranar da ake islamic studies za ka tsiraru ne suke yi to za a zo lokacin da za a rasa kuna zaune yan majalisan ku gwamnonin ku alƙalan ku sarakunan ku malaman ku duk ba ku farga ba an muku kisan mummuke sun shirya ne malam za ku wayi gari addinin naku ba ku da wanda zai karanta shi kun ga Allah ya rufe asiri a tsarin akwai islamic studies in a makarantun boko a jami'oi ko to an yi dabarar da an kashe shi tun daga sakandaren an kashe an ce ba dole bane kuma ana samun wasu malamai yan guidance and counseling suna ta guiding yaran against islamic studies din da arabic ce musu ake to me za ka yi in ka islamic studies me za ka yi in ka karanta arabic me za ka yi wannan shine abin da yake faruwa ina jin tsoron shekara goma masu zuwa ku tambaya a jami'oi a gaya muku ɗaliban islamic studies ɗaliban kaza ina jin tsoron wannan abu amma har yanzu muna da daman gyarawa gwamna zai iya gyarawa kwamishinoni na ilimi ministoci na education da ake samun musulmi za su iya gyarawa ba cewa muka yi kowa da kowa ba ala akalli a sa mana shi musulmi a ce yayi musulmi kan ala akalli a ce masa arabic da islamic studies dole ne a cikin takaddarsa ta sakandare musulmi dai ban ce arne ba da an mana wannan gatan da an ce muke mu amma me ba mu da mutane masu kishin mu da kishin al'umma mu da kishin addinin mu sai ƙarya a ta ƙarya a ce wai masu wai hidimar musulunci hidimar me hidimar musulunci kowane mutum sai zo ya lika kansa a ce wai wai yana me me kai wa addini ga abubuwa nan wato critical issues da ake wa musulunci illa wanda ya kamata a ce ya kamata mu gyara da ƙarfin mulkinmu da kujerarmu yanzu bari buga muku misali ko ya haƙuri haka karatun yau ya zo a haka zai tafi akwai ciwuka da yawa yanzu misali duk mutumin da zai je NYC a ƙasar nan da musulmi da kafiri ba bambanci matanmu suna zuwa su yi karatun bokon nan su yi digiri amma wallahi malam babu wani room babu wata kofa da aka ba da dama mace musulma a ɗanɗaga mata kafa saboda musulma ne sai dai su karya dokan a haka soja yana zagin su ko yana punishing ɗinsu misali duk wani ɗan NYC idan ya je kamsu ya sa gajeren wando ko matar aure ce kuwa ba ruwansu wani ma in ta ce ma matar auren ne komai sai ya tura mata ashar ma ba wai fa mace ba wai mace ba kai kanka mai mutunci yanzu a yanda kake yanzu a ce ka je ka cire ka sa gajeren wando ai akwai wulakanci a ciki haka za ka zuba gajeren wandon nan na rasa uban waye ya saka wannan dokar ta ce an sa gajeren wandon nan kuma me yi amfanin saka gajeren wandon kun san me a illata addininku da tarbiyyarku a cirsa ta hancinku ko kuna so ko ba kwa so wallahi al'azimu mala in ba mace ta samu tarbiyya da gaske ba ita ce za ta yi karan tsaye ta ita sa gajeren wando sai ta nemi amma ita ma wani wando da ko yaya ko kwata haka za ka suna sawa ko matar ka ce ta je ko matar malamin ka ne ta je sai ta yi wannan kuma sai an sa ta a layi ta yi fareti ka duba mata da aka ce a rufe jikinsu a lulluɓe su a sa ta a layi ta fare ci tana gaban wani tana bayan wani komai na jikinta yana yi ana guje-guje ana kama-kama akwai inda ake ake ake cycle ake queue rike wannan namiji ya rike mace mace ta rike namiji daman in an gama mai addini ne kai da gemu sai a sa ka kusa da wata mace in ya mura a ce damƙe shi kai ma ka damƙe ta ta damƙe ka don Allah abin da nake faɗa ɗin nan ba kuna zuwa ba ba haka ake yi ba to wani gwamna ne yayi magana a kai wani ɗan majalisa ne yayi magana a kai wani sanata ne ya neman mana yanci yace alƙalla a tsare mana tarbiyyar mu da al'adar mu da addinin mu kuma yanzu ba za su iya yi ba dan an saka doka an ce a bar musulmi ya saka dogon wandonsa musulma ta sa dogon wandonta a kula da mutuncin aurenta a tsare mata addininta ya saba constitution ɗin ƙasa bai saba ba to wannan da ake sa da muke yi ba addinin wasu ne ake cewa mu yi ba da wulakancin da ake mutane a asibitoci asibitoci rashin respectin iyalan mutum mace musulma ce ta zo da aƙidata ta musulunci laifinta ta kawo kanta gaban likita so sai yin da ya ita kai tsaye za a iya sa mutum namiji ba namiji ba ma arne ya buɗe ta ya taɓa duk inda yake so a jikinta da sunan likita ne magani kuma akwai mata likitoci amma ba za a taɓa warewa a ce waɗannan mata ku rinka ganin likitocin yan uwanku mata ba ba za su taɓa yi ba wannan shine muke so a yi wa musulunci hidima din shine hidimatul islam din ba ƙarya ba wani misali ne na baku ɗaya biyu in na ga dama daga nan na rantse da Allah har mu tashi a karatun nan zan ta buga muku misalai irin cin mutuncin mu da ake yi da addinin mu da rashin kula da ake gudanar da rayuwar mu a yau a gwamnatance da zamanance to abin da muke da bukata duk wanda yake namu ne kuma yana jin zai danganta kansa ga namu to ya mana wannan wanda zai zo ya ce ka zaɓe shi ba wai zai zo ya ce ka zaɓe ni in baka kuɗi ba sai ka ce tunda ƙuri'ata tana da amfani zan zaɓe ka amma sai ka gyara min kaza kaza kaza kaza a ba su ka'idoji a ce shi za ku gyara mana ba wai ku zama 'yan siyasa marasa manufa ba ba ku da manufa ba ku da you don't have anything on ground wanda za ku gaya, gaya wa 'yan siyasa ku su yi muku na aiki ba ku da shi kawai burin su tara ku su ce kawai ku zaɓe mu amma ba ku zama ku yi mitin ku ce kaza kaza kaza ana mana kaza ana nuna mana bambanci a wajen kaza a ƙasa a federal ba mu da kaza ba mu da kaza a jiha ba mu da kaza a gyara mana kaza ya ci karo tarbiyyar mu makarantun mu kaza ba ku da shi a rubuce daga sarakunan ku har talakawan ku so kuke kawai su zo su muku watsi kamar yadda ake watsawa 'ya'yan kaji gero da masara su caccaka a kame su a je a yanka su a cinye su kuma su kama ku su yanka ku su cinye ku nam haka ake yi mulkin da ake ba cinyewan ake ba me amfanin ka ka san me yasa saboda baka da manufa amma inda suka ci gaba zama ake a teburi a yi lissafi ba kana son mu ba kana son mu jefa maka ba ga abin da zaka mana zo ga lauyoyi ka rubuta ka sa hannu shekara hudu ce in kayi muna zaman lafiya da kai in baka yi ba garin kuma baka isa ka zo hutu ba ko a sallah ko wani abu sannan kuma kai da koma har abada haka ake yi amma ba mu da shi sun gama rena mu fa wallahi malam sun rena mu iya reni so duka irin waɗannan ya ko ƴan uwana musulmi don Allah ina yin wannan bayani ne lokaci bayan lokaci ya kamata mu zama wayayyu a zamanance wayayyu a addinance yanzu a nan kasar fa aka yi wannan kes na wata wata baiwar Allah musulma ce lauya kawai ta zo ranar rufewa ranar da za a basu takardar da za a basu da matsayin da za a basu a Abuja ta saka wannan gawun ɗin amma ba ta saka wannan hular da suke sawa ba ta ce ba za ta cire gashinta ba sai ta ɗan sa ɗan ɗan kwali ta rufe kan haka sai aka ce ba za graduation da ita ba ba ta isa ba dole sai ta cire kanta an ga gashin nan ta ce ita kuma ba za ta cire ba aka yi ta tafka rikici da ita aka kuma hana ta ce graduation ɗin a lokacin malam sai da fa Allah ya ce maka aka faɗakar da manya-manyan lauyoyi a ƙasar nan wayayyu a bokon aka karanta fa babu ba dalilin fa da yace sai an sa wannan kayan sai gashi an ɗauko hoton manyan arnan ƙasar nan a duniya kai Amerika Ingila musulmi lauyoyin sun je suna yi da hijabi suke zuwa in dai kafircin ne ba su ake koya ba to wannan shi kuma arnancin daga ina yake yi kenan ana amfani ne da daman a murkushe ku a danne ku idan ba ku da masu magana yayin da lauyoyin suka tashi suka yi turancin da gaske baga ta yi firi ba tun yaushe zancen an gama karatun ta yi firi yar albarka Allah yi mata albarka wannan bayan Allah kuma ta samar wa sauran mata musulmi yanci nan gaba in za su fita sai su tafi din su je su saka su saka hijabin su su rufe kansu haramun ne masu karatun likitanci da nurses nurses a asibitoci wace doka ce tace dan mutum yana likitanci ba zai sa hijabi ba ba zai rufe jikinsa ba amma yau ku je ku ga ƴaƴanmu da suke karatun nurses nurses ko suke karatun likitanci irin shigan da suke yi illa qalilan jiddan jiddan a cikin su kaɗan su ne za ka ga watakila suna yin ya shigar da kace ɗan ba dama ba laifi ɗan mai tsitsi wa ya hana kuma meye alaƙar aikin asibitin likitancin ko nasin ɗin meye alaƙarsa da sanya hijabi in ta sa hijabi ba za ta yin aikin ba me yasa aka hana su saboda ba ku da yanci masu turancin ku ba sa zuwa su yi turanci su kwato muku yancin ku so dole mace musulma in za ta yi wannan komin yadda jikinta take sai ta saka wannan abu ko gele ba ta yi sassa ba to irin wannan abu muke so a kwato mana yanci a ba mu dama likita ce ta zumbula hijabinta fari sal ta saka gilashinta ta saka safar hannu da na ƙafa jikinta a rufe kuma ta zauna ta yi aikinta me matsala babu to wannan muke so a neman mana yanci amma ba wai muna zuwa muna neman lafiya ko muna neman mu yi wa al'umma mu hidima muna cikin wulakanci muna cikin fushin Allah ba a neman mana yanci likitan da take matar aure ce a yi mata uzuri a yi mata tsarin aikin da zai dace tana aurenta tana likitancinta wannan shine khidmatul islam din ba wai ku sabbaba a daina auren likitoci ba saboda ana kiran su kowal karfe biyu karfe uku ana son su amma ba su da shedul mai kyau na aiki a daina haɗa namiji da mace a duti su kwana a asibiti haɗari ne bala'i ne duka wannan an gyara akwai matsala ta wannan shine khidmatul islam din a daina a'a wannan mace ce bai kamata a bari a hada ta duki da ita da wani su kwana a daki su kwana a ofis ba saboda suna aikin kwana su tura kofa tashin suna ta bacci karfe uku ga ta nan yarinya budurwa balagaggiya balagaggen namiji ko matar aure kyakkyawa haka za su kwana a wannan ofishin sai abin da Allah ya yi bari koma kan karatuna Allah ya sauwaƙe Allah ya isar musu Allah ya sa su ji Allah ba su ikon gyarawa kasan matsalar shine wato lalacewar mu shine anan duk wanda zai zo ya faɗi gaskiya to sai a masa wata fassara sai a ce faɗa yake da su amma ba su gane ba mai faɗan gaskiya shine mai son su sai aka juya abun wanda zai zo ya yi wa al'ummarsa ƙarya ya murda abu ya juya ya yi musu bambaɗanci wannan shine mutum shine za a kira shi taro shine aka san da shi amma wanda za su gaya musu gaskiya a'a abokanan gaban su ne haka aka koya musu shine wannan ita ce ita ce musibar baka sani ba wanda yake maka bambalanci yake ma ƙarya dan ka bashi kudin kudin ka ne na farko dai kai baka isa ka wadatar da shi ba kai ma din manyunwaci ne kai ma kana bukatar kudin manyunwaci ne kana da bukata kai ma ba su ishe ka ba ballanta ka dauka ka ba wani ka wadatar da shi in akwai wani da ya wani arziki a gaya mana wani malami ne wani ya azurta shi waye wane ne wani ya azurta shi ko wani gwamna ko wani sanata ko wani sarki ko na waye aka azurta a faɗa mana shi wulaƙanci ne kawai da su zartarwa kar ka ɗauka wani abu ne ba komai ba ne in Allah ya kashe maka zuciyarka ta zama matacciya sai Allah ya jarrabe ka ka rinka sha'awar abin da kaza ta ci ta bari kazanta amma Allah ya sa kana da izzatun nafsi sai ga abin da yaro ya shi ya rage ma baka sha'awar sa ka fi son mai kyau halak malak a taimake mu a mana gyara kuma 'yan siyasa akwai 'yan siyasa a cikin ku anan ku ji tsoron Allah irin waɗannan abubuwan su ne ajandas ɗin da ya kamata ku sa ku ta tsinto su ku ta lissafo su ku ta lissafo su ku jera su ku ce su muke su a gyara kuma wallahi malam ko ɗaya ba wanda ya ci karo da constitution a cikin abin da na faɗa wallahi tsabar wato shakkiyanci ne malam ko ɗaya ba wanda ya ci karo da constitution kuma lauyoyi su ɗauki su analysis a cikin maganganun da na faɗa ba inda ya ci karo da constitution da mun tashi hankalin su a faɗi abin da ya ci karo da constitution ko to babu abin da ya ci karo da constitution wannan yancin mu ne mu musulmi ya kamata a yi mana a ƙasar mu fa a jihar mu a garin mu amma sai a kiya mana a ɗauko mana ƙa'idoji da shirin wasu mutane da mun a zo a ƙaƙaba mana yanzu duk abin da za a yi a ƙasar nan billahi azimu ko a jami'a ko a ina ba a isa a sa wani abu ranar lahadi ba wallahi ba isa ba wallahi baka isa ba ko tarau ne ko wani abu wallahi sai dai wani emergency a ɓoye ran lahadi ai wannan tsarkakakkiyar rana ce wallahi ba sa taɓa ta amma wallahi ana a ƙasar nan ana sa wa yaran mu jarrabawa wallahi ta cikar sallar juma'a ko ba ka bane har idi billahi azim saboda me ba mu da masu turancin da za su zo su turanci su kwato mana wannan yancin wannan shine khidmatul islam da duk wanda yake so yawa addinin Allah hidima ko yawa al'ummarsa hidima ku kafa doka ku kansile ku ce kar a sake mana in dai ba za a sawa kirista jarrabawa ranar lahadi ba saboda yana zuwa coci ba to ni ban ga dalilin za a zo a sawa yaran mu jarrabawa karfe ɗaya wallahi ranar juma'a karfe ɗaya har karfe biyu wallahi mala akwai yaran da sai dai su haƙura su yi azahar kafin nan ba ma aje juma'a akwai makarantun da ake sanya jarrabawa sha biyu zuwa karfe biyu sha biyu dai kaga ba ta yi ba biyu kuma ta nuna har ta fara konewa ma an haramta maka ka yi sallah a kan lokaci kuma insha Allah exam officer musulmi ne saboda suna da matsorata ne ba su isa ma su kawo wani abu da ya shafi addini masu kar a ce suna son addini mutum ba a ma'aikata ba ma a ma'aikata yana fa jin tsoron ya kawo wani abu da za a ce wannan na addini ne tsoro yake ji a ka bari yanzu sai a yi mutum fassara banzan bazara karan kaɗa miya shirme dan an maka fassara kana son addini sai me sai me akwai wani illa ga ɗan halattacce haifaffe dan an ce yana son addininsa to so ake so kake a ce kana son kafirci Allah ya sa samarin mu matasa masu kyakkyawan manufa su ji su rubuce waɗannan abubuwa su kawo mana gyara a ƙasar nan wannan shine abin da muke da bukata wannan fa ina gaya muku mana a arewa ne a nan yanzu a nan Benue akwai wata private university da aka buɗe wallahi tallahi malam doka ce ba a sallah a ciki gaba ɗaya zan maimaita in wani ya isa ya ce ba haka bane a nan Benue akwai private university da aka bude yaran ɗalibanmu ne suna karatu a gurin private university ne haramun ne yin sallah gaba ɗaya a cikin jami'ar ko ba wai ba zai lokacin sallah ba fa a premises ɗin jami'ar a ga mutum yana Allahu akbar da kamar sallah ka shiga uku a nan Benue a arewa ba kudu ba haramun ne yin sallah ko asuba ko azhar ko la'asar sai dai ka dauki sallah ka fita wajen jami'ar ka je kai sallah ka dawo a Najeriya ne na faɗi wannan kuma a bincika Allah ya ji yadda ɗaliban su yi rubutu su yada a duniya a ji ina wakilanmu ina wanda kuke ihu kuke doke-doke don su ina masu tafiya Abuja suna ina ‘yan ɗumama kujera kurin wannan shi ne aikin da ya kamata su yi muku su sama muku yanci Allah musa'an ku yi aiki da ƙur'ani ku fahimce shi wannan shi ne gabar da damun nake kai manufar alƙur'ani a karanta shi a fahimce shi duk yadda za ku yi ku sa mutanenku su fahimci ƙur'ani ku yi hanyoyi da dama a koya musu ƙur'anin su fahimce shi su gane nan da shi za su bauta Allah ku yi aiki da shi fattakhidu tilawatahu amala malam yace ku riki tilawa alqur'ani a matsayin aiki ku ta karanta shi shi ma Allah zai ba ku lada shi uba yake cewa حدثنا أبو حمزة قال قلت لابن عباس na gaya Abdullahi dan Abbas inni rajulun sari'ul qira'ah yanzu nan zamu fara tattaunawa ne akan matsalar dan ku gane ta da wanda zai yi karatu da sauri ya karanta izu mai yawa da wanda zai yi karatu a hankali a hankali ya karanta izu kaɗan wanne ya fi wannan zai zo yana da karatun sauri yanzu yanzu insha Allah watakila sai izu talatin wannan kuma ɗan alallaba ne a hankali a hankali a hankali sai ga ya ci lokaci mai yawa amma ba a hankali cikin nutsuwa yake yi bai fi izu goma ba waye ya fi an yi nace a sauri ba ina nufin wanda zai barna ba fa yawwa to bari mu ji me zai faru an ce Abdullahi dan Abbas Abu Hamza yake ce Abdullahi dan Abbas inni rajulun sari'ul qira'ah ni mutum ne mai gaggawan karatu wa rubbama qara'tu alqur'ana fi al-laylati marratan aw marratayn sau da yawa wani lokacin ina karanta alqur'ani dukansa gaba ɗaya a dare ɗaya sau ɗaya sauka ɗaya ko sauka biyu ya salam a dare ɗaya saboda saurin karatun da Allah ya bashi zai iya sauka ɗaya ko ya sauka biyu. Abdullahi dan Abbas ke cewa yace da in karanta Qur'ani sura ɗaya in karanta Qur'ani sura ɗaya suratan wahidatan ahabbu ilayya min an min an af'ala dhalika alladhi taf'alu in ɗauki dare guda ɗaya in karance sura ɗaya wallahi shi ya fi soyuwa gare ni akan aikata abun nan da kake aikatawa a dare guda kai sauka ɗaya ko sauka biyu kenan Abdullahi bin Abbas yana fifita ka yi a hankali ka karanta koda kaɗan ne ya fi falala in ji wa Ibn Abbas amma yace fa in kunta fa'ilan la budda faqra qira'atan tasma udunayk kai karatun da kunnuwanka za su ji wa ya'ihi qalbuka amma zuciyarka za ta kiyaye me kake fada ba far kana zuba shi kunnan kama ba ya tafkan me kake fada ballantana zuciyarka ta shirya shi ta sa maka har kai tunanin aiki da shi gobe ba kenan ya hana shi me yawan saurin Ibrahim yake cewa qara alkama ala abdullah alkama ya yi karatu a jan abdullahi bin masud faƙala rattil fidaka abi wa ummi ya ce karanta yi karatu mai kyau fansarka babana da mamana fa innahu zainul qur'an yin karatu da tartili dalla dalla billa billa a hankali cikin nutsuwa shine adon qur'ani Abdullahi dan Mas'ud yana cewa la tahuzzu al-Qur'ana hadda sha'ri ash-shi'ri kai ku daina karanta al-Qur'ani da gaggawa shine hadda yahuddu qira'atu al-Qur'ani bi sur'atin wa biduni tadabburin ku daina karanta al-Qur'ani war maza maza maza ku yi ku sauke kamar yadda ake yin waka wala tansuruhu nasarar daqli kada ku rinka yada shi kuma kuna wawwatsar da shi kamar yadda ake watsa wato lalataccen dabino busasshe idan ka girgiza bishiya akwai akanta akwai dabino addaqal busasshen dabino lalatacce mara kyau wanda baya ciwa duk zaga ya faɗo farar yana faɗuwa babu tsari ko kuma mai shi ma in yazo zubar da shi watsar da shi yake ba tsari ko to ku daina karanta alqur'ani kuna yi masa wannan karatu kuna zubar da shi babu tsari Allah ya ji kan gargawan mu Allah ya ƙara fahimta da ƙarfin hadda amma abin da ake ba daidai bane wa burgewa ce baka zo kana a cikin wani akwai ƙarfin hadda wani abin ya zo wallahi haɗiye shi yake mana wata ayar wallahi idan ta zo in zo ƙarshen ta wacce ya haɗiye ta kawai ya wuce kawai a matsayin ya iya ta ya tsallake kawai ce gwani gangaren ko kafi gwani ko wai gwani ne ake cewa wai ciki falshakku ko wai gwanin da kake gani gwani ne ya haɗu da gangaren shi gafara kai da cikinka a cike yake fal da shakku akwai mai haddar amma shakka tana masa illa sai ya tafi fi ya karanta daidai sai shakka sai ta sa sai dawo to wannan su a wajen makaranta qur'ani rauni ne mai karatun na gaskiya yana tafiya ne lafiya kalau kawai yana wuce kawai garanti ne abin da ya faɗa daidai ne kawai saboda me saboda tsabar ya bautu akan qur'ani ba sa gajiya da karanta shi malam akwai wani malami na wallahi da muka yi karatun allo a wajensa Allah ya masa rahama wallahi alazim malam ko gengedi yake zaga bakin sana mu zuwa yana karatu karatu gengedi fa kuma wallahi yana farkawa zai dora akan inda ya tsaya malam Allah ya zaunan masa da shi yadda ka san liƙa masa shi aka yi a kwakwalwa akwai karatu da cijan nan masha Allah to amma duk da haka a seta karatun da sunna yaya aka ce a karanta kun fahimci wannan waqifu inda ajaibihi in kuna karatun qur'ani ku rinka tsayawa wajen abubuwan ban mamaki nasa akwai abun ban mamaki in ka karanta a cikin alqur'ani to sai ka dan tsaya kai tunani wa harriku bihi alqulub ku koya mutane qur'ani ku karanta musu shi ku kada zukatansu ana so makarancin Qur'ani yayi wa mutanen karatu yayi wa mutane karatun da zai girgiza zukatansu wurin daga murya ya daga yayi sama wani gurin ya sauka ya tafi a hankali wurin da yake buƙatar a maimaita ya je ya dawo ya je ya dawo don ku faɗaka ku gane fa saƙo ne yake isan muku da shi arriku bihi alqulub ولا يكن هم أحدكم آخر السورة kada ya zama burin ɗayan ku shi kawai in ya kama karatu kawai burin sai gan ya zai ƙarshen sura ka san haka muke yi na fara bakara ko yana yi ana yana yana yana duba sauran shafi dawa hada hammuka akhir sura kada ka rinka karanta qur'ani burin ka kai ƙarshen sura ka gama ka dora wata kana irga shafuffuka saura nawa a a zaka zo kai tayi baka da lada wala yakun hammu ahadikum akhirar surati kada ya zama burin ɗayan ku shine je ƙarshen sura wa qala yace idza sami'ta Allah yaqulu duk inda kaji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu fa asghi laha sam'aka to ba da kunnanka ya ayyuhal ladina amanu ko tafiya kake maza ka tsaya da kaji ana shi saurara to an kira ka Allah zai bada sako kenan yanzu ba ku gani wacce aka yi aka ce jama'a saurara yau karfe goma sha biyu dare za a sa speech din shugaban kasa akan wasu abubuwa da suka faru a ƙasar nan wallahi tallahi da yawa ba za su yi bacci ba ka ji speech din president kuwa wallahi ban samu ba ai an gama da kai ka jira fashin bakin labarai barin shugaban kasa kenan to ya labarin qur'ani magana speech din Allah kuna gane yadda muka tafi ko muka yi nisa ko wallahi ina gaya maka wannan ne ko wallahi wallahi dan ka shiga tetayinka ka yi wa kanka tsari ko yaya a rana ka dan wari wani abu cikin qur'ani da zaka dan mai da shi wuridin ka kafin ka tafi kasuwa ko aiki ka dan karanta kuma dan Allah ko da qur'ani mai fassarar Hausa din nan na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ko wannan sa samu ka dan ajiye a gidanka ko da Allah bai baka daman ka je makaranta akwai ma tafsirin qur'ani duka ba rinka budewa iya ayoyin da ka iya da surorin da ka iya kana bin ma'ana da Hausa alƙalli ka ka kama tasha kar ka yadda ka yardan makanka a zo a ta zabga karatu na sallah amma baka san me ake faɗa ba kar ka yadda wa wannan dan wallahi za a faɗi abin da zai maka amfani baka baka faɗaka ba فإنه خير تؤمر به duk lokacin da ka ji an ce ya allazina amanu to alheri ne za a umarce ka da shi aw sharrun tunha anhu ko kuma sharri ne za a hana ka dole ɗayan biyu ne wallahi to ga ya ayyuhal ladina amanu da yawa a cikin takardun mu ba sa karantuwa amma ba ma fashin karanta jarida ba ma fashi ba na fashin wancan labaran voice of america ba fashi bbc ba fashi jamus kullum karfe kaza suna da na karfe biyu suna da na karfe na magarba suna da na bayan na cikin dare duk kana bi a waya kama ka ta ko ina ma kake baka yadda bbc ta wuce ka ba bbc bbc ba labaran madina ba ba bbc ko ya hakuri fa ko ya hakuri kan na yi bari da yawa amma ai hakuri wanda mu faɗi gaskiya wa kan mu san me muke ciki ko وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى دخلت علي امرأة وتمت تاشق وجهنا وأنا أقرأ سورة هود إن كرنت سورة هود فقالت لي سيتتدني يا عبد الرحمن أهكذا تقرأ سورة هود يندى من كي أهكك كرنت سورة هود تاجيش أنا سوري والله إني فيها منذ ستة أشهر تشي والله يو وتا ناشدة إنا كرنت سورة هود بن قمبا الله يجزاك أنك تتيجوا وما فرقت من قراءتها بن قم كرنت سورة هود با بي تكي أحنكلي أحنكلي أحنكلي kuma karatu ne na fahimta da tadabburi da tsayawa a aiki ka gane yau ba wai tsagoran karatun ne kawai ba a a hankali za ta bi kuma tana tana maimaita ayoyin ne tana tana kisawa don me sai ta fahimce su kuma sai sun shiga zuciyarta ta yi aiki da su wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbibu alqur'ani fi salati al-layl tara to yanzu kuma zai zo mana bayanin menene abin da aka karantar da mu dangane da karatun sallah na dare a bayyane za a yi ko a boye annabi yana yin wani lokacin asirrance sallar daren ne amma asirrance wa yajharu tara wani lokacin kuma annabi yana bayyanawa kenan kana da zabi ko kai da a bayyane ko kai a boye wa yutilu alqiyam tara wa yukhaffifuhu tara wani lokacin yana tsawaitawa ya dade a tsaye wani lokacin kuma yana sauƙaƙawa ya danganta ga irin tsarin sallar da zai da kuma yadda ya samu jikinsa wa kana yusalli tatawwa bil layli wan nahari manzo Allah yana sallar tatawu'i da dare da rana kaji nafilfili yana yin na dare nafilfili yana yin na rana kuma saboda himmar yin su ala rahilatihi fi safari har akan dabbar sa yake yana kan tafiya ka taba yanzu tunanin kana tuka motar ka zaka je Kaduna kai nafila ko an dauke ka motar haya zaka je Lagos kai sallar nafila ka taba yi to annabi yana yi akan abun hawansa kai ma shine abun hawanka yi ka ta zabga nafila da zaman banza da duba waya ai gwanda ka ta sallah ko da yake yanzu wai musulmin ma su tsaya a tsaya a sallah ma ba sa iya idan kana ce musulmi ne saboda sun shiga motar arna wannan motocin da ake shigan su ba alwala ba tsarki da zai iya ba kar ma a gane musulmi ne ko abinci aka je za a ci ba zai iya yin sallah ba ya fi ya kwammace gwanda sai an je Lagos din ya haɗa sallolin akwai ma mai ɗaura cross in zai tafi ba kwa gani ne da ya je unguwa uku sai rataye kayan sai saka gajeren wandonsa akwai wanda ya faɗa ya ce wallahi haka yake yi yana da gajeren wandonansa kawai su yake zubawa yana shiga tasha ya rataye cross din sai shiga ya ɓata rai kawai sun saje kawai wai ko da tsautsayi zai tashi a hanya Allah kiyaye qibala ayi wajhin tawajjahat bi wani dan bawan Allah ka je yana cewa kai wato abin ya bashi mamaki Allah ya sauki Allah ya sauki ai an gaya ma abinda wani musulmi yake yi wala ba kai bacci ba tab mutanen mu kai dai mun gode Allah da Allah ya hada mu nan layin ustazai muna zuwa kullum muna jin Allah ya ce annabi ya ce mun gode Allah amma wancan wanda bai san hanyar masallaci ba bai taba zuwa akwai wanda ba zai ce ma tunda nake ban taba zama aka yi min wa'azi ba ko hudu ba juma'a ban taba samun ta cikakkiya ba kai tsaye zai gaya ma kai ne kake ganin kana zuwa kana jin wa'azi ko a rediyo baya ji ko a talabishin kashewa yake baya da ma tashar ma da za a yi wa'azin baya da ita kuma ya zauna ya ji wa'azi wallahi bai taba yi ba fayar duk inda ta fuskantar da shi haka yake fayar ka'u wa yasjudu alaiha ima'a yana yin ruku'i yana yin sujada akan dabbar yana mai nuni wa yaj'alu sujudahu akhfada min ruku'i sujada annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a sunkuyi ƙasa da ruku'insa kaga wannan saboda tsabar kwaɗayin yayi ibada yayi nafila ya ilahi mu kan yanzu ga mu a zaunan ma nafila ba ta yiwa ga dare yana da tsawo yanzu malam kai bacci kai bacci wallahi sai ga salatu ba ta yi ba lokacin sallah amma yanzu ba ya yiwa mutum sai dai ya shiga bargo ita birgima wani ma in bacci ya gagara ya gagara sai dan dauko ya sai rage dare amma ka sai tashi ya sallah ko ya karatun Qur'ani ba zai iya ba saboda me ma ta'awwada alai bai saba ba kuma ba bai san falalarta ba baya jin sallar dare wani abu ne da yake zai taimake shi a lahirarsa ko kabarinsa baya jin wannan Allah kai mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته